وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na jokale domin tsora tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba a cikin kowane dare na wata na ramadan yau ga shi da ikon Allah za mu ɗora kamar da aka saba wanda yau mun ina tara ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da sha tara ga wata na uku miladiya Isa dan Maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagoranci muna cikin suratul a'raf tafsiri na marece ɗazu mun tsaya daidai kan aya ta ɗari da arba'in da bakwai yanzu nan za mu tashi kan aya ta ɗari da arba'in da takwas Allah ya ce wata haza ƙaunin Musa min ba'adihi
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا دخلا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين To, kamar yadda bayani ya gabata tafsirinmu na marece mun ga inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ga annabi Musa alaihissalam na ya zo za su yi munajati da kuma iri yadda annabi Musa alaihissalam Allah ya mai umarni ya ɗauki azumi ya yi azumi na tsawon wata guda wata na sha ɗaya na musulunci wata na abin nan zilƙaida To, annabi Musa dare na ƙarshe wanda zai gana da Ubangiji ƙarshen wata sai ya aso aki, Allah ya ce mai ya ƙara kwana goma. Ya gana da Ubangijinsa, miƙatin da sun kai da Ubangiji dare na arba'in. To, wannan taya da annabi Musa yi, ya bar ɗan uwansa Haruna ya kasance shi ne Khalifa, mana shi ne ke kula da sha'anin al'umma. ya ce mai kuma shi iya kokari shi gyara cikin sha'aninsu kar ya bi hayyan mabannata to ashe wannan lokaci da annabi Musa ta he kwana 40 tsawon kwana 40 babu shi tare da su ashe sun ga abin ya tsawaita ce yasa samiri ya samu wata dama wadda zai kera dan maraki saboda gwanina ya iya mutum mutuni irin da san anime da ake yi duk yanda za a yi wani gumki ko wani mutum mutuni na gumki ko na kowane irin abu ya kware ya iya to kakin su so can kasan misira muqabalar da an kai kamar yadda sashi daga cikin malumma tafsiri sun ce domin su kawar da hankalin kirbawa sai sun ka ta zuwa aron kayan kawa a wurinsu suna karantar da cewa suna da biki ko a ba su dai haya to kaga ko da al'ada da inda mutum ya zo wurinka ya ce na son ka ba shi aron kaza wata sabaga gare su kaga baka tunanin cewa zai barin gari to shi yasa wasu malama sun ce sun kai amfani da wannan dama domin suna son su yi hitabburtu ba a san za su cere ba. To wannan kayan kawar da sun ka karɓo, kamar da za mu gani cikin suratu tsaha sai wanda ya zan kama wata tara ce an ka ɗora a kansu, wani babban laihi ne, shi za sun ce hommilla auzaran min zinatin ƙaun, kama an ɗora muna wani nauyi ne na kayan mutane da mun ka aro. Sanadiyar aron da mun ka ba mu mai da aron ba to abin ya za azaba gare mu to wannan kayan da sun ka aro in ma na aro ne kamar yadda sauran maluma suke cewa in ma kayan su ne dai nasu wanda ba na aro ba da su dai samiri yayi umfani ya kera musu dan maraki bayan ta yi annabi Musa alaihi salam kuma sun karki dan marakin suna bauta mishi to shine Allah ke labarta muna Allah ya ce wattakhadha qaumu Musa mutana annabi Musa sun riki min ba'dihi bayan ya tafi ya bar su mi sun karika Allah ya ce min huliyihim daga kayan su na kawa ijilan sun riki dan maraki jasada wanda yake da gangan jiki irin da yadda ka san dan maraki lahu khuwarun yana yin rura ma tare da shi akwai rura irin ta dan maraki ga gangan jiki kuma yana rura to wannan dan marakin shi sun karika ya ne samiri yayi wannan dan marakin ya faɗa ne gare su na cewa kayan mutane da kun ka aro ku kawo su kayan mutane ne sai ya zan mai wa'azi ya zan wani mai wa'azi na cewa duk su kawo kayayyakin nan za a yi rami a binnis ko ne kawo kaya kayan kawa ko ne ka kawan kawa kamar suratul tahadu za mu gani ya yi rami ya yi rami sai kunna huta ya kunna huta sai ya saya wannan kayan kawa da ya saya wannan kayan kawa suna narkewa yana motsawa suna narkewa yana motsawa dama akwai wata shiga ya lura da shiga ta mala'ika jibril duka suratul taha zamu gani ya lura daga mala'ika jibril ga ta lokacin da an kalaka da su fir'aunu wasu maluma sun ce ya lura ga mala'ika jibril nan bisa doki to sawun nan na doki na mala'ika jibril duk inda ya aza kafa sai ga ciro ya hito duk inda ya aza kafa sai ga ciro ya hito sai ya lura da cewa wannan shigar da hatsiro ke iya hitowa idan an ka ɗibe ta za a amfani da ita. Wasu ke kuma sawun mala'iki ne, kamar yadda shi da kaina ya ce, Basurtu bi malam yau suro bihi, fa ƙabartu ƙabdatan min asarar Rasul. Kaga, ya damƙo ne daga shiga sawu na mala'iki. To yanzu ga abin yana narkar da su, sai ya jefa wannan shigar. to ta nan ne sai ya tsere ɗan maraƙi tunda wannan shigar tana iya ba da rayuwa a ba a samu abu mai rayuwa to ke da kore ƙana za a yi amfani da ita to shi sa yana jefa wannan sawon takon mala'iki sai zan maraƙin yana iya mai dubara da yana iya rura wasu malamai sun ce ya rare shi ne ta baya ta gindi wannan huda ta hito ta baki ta yanda idan aza shi mabaga iska to idan iska ya shigo yana ƙara da bakin ƙarar za ta bayyana. To haka ya yi sai ce musu haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Wannan shi ne Ubangijinku, kuma shi ne Ubangijin Musa fanasi ya manta ne yadda ya nema ne wani waje, ga shi tsawon kwana arba'in bai zaka ba. To haka sun karki ɗan maraƙin Allah ce suna bauta mishi. Allah ya ce, awalam yarau shin su da ke bauta mu wannan ɗan maraƙin, shin ba za su yi dubin cewa annahu shi wannan ɗan maraƙin la yi kalli muhun baya musu magana, bai musu magana, wala ya hadihim sabilan bai shirar da su hayya ta daidai. Kai, Allah ce, ittaka zuhu, sun riƙe shi ne matsayin abin bauta, Allah ya ce wa kano zalimin sun kasance a zalimai. Mana kahirai, domin wal kafiruna, humu zalimuna. shirka sun kasance mushrikai inna shirka la zulmun azim to ho gashi annabi Musa bai da labari amma can cikin suratul daha Allah ya karantar da shi na cewa lalle mun jarabi al'ummarka wa laqad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri an jarabi al'ummarka bayan ka taho samiri ya yi sanadi ya ɓace wasu. To, annabi Harunu za mu gani ya yi iya ƙoƙari na ya hane su a kan bautar wannan ba Ubangiji ba ne, kamar yadda za mu gani hatta cikin wannan sura da irin barazanar da sun kai mishi to amma gabanin nan Allah ya ce walamma su kiɗa fi aidihim ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا mm.
قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا Mm.
لنكونن من الخاسرين Allah ya ce walamma su kiɗa fi aidihim lokacin da wannan ya faɗo ga hannayensu kamar haka hasar za ka haɗe walamma su kiɗa fi aidihim lokacin da ya faɗo a cikin hannayensu amma ba haka kuma za ka hasara ba kamar yadda mun ɗauki gundarin hasara haka ne ko ba haka ba walamma su kiɗa fi aidihim lokacin da ya faɗo daga hannayensu to menene ya faɗo To amma abinda Hausa da take nuhi walan ma su kifa fi airi ma ma'ana kamar kace walan ma nadamu lokacin da sun kai nadama ala jinayati ma akan laihin da sun ka aikata na bauta dan maraki wara'au sun ka gano da cewa annahum qad ballu lalle sun bace wannan bai cancanta abota mishi ba sun bace Allah ya ce qalu ga abinda sun ka ce sun ce la illam yarhamna rabbuna har idan ubangiji bai shirar da mu ba wa ya gafir lana har idan ubangiji bai gafarta muna ba lanakuna na milal khasiri za mu kasance cikin khasararru kun ga nadama sun kai shine walan ma suka tafi aidihim lokacin da sun kai nadama akan abin da sun ka aikata wara'au kai tsaye sun ka gano da cewa annahum qad dallu wallahi sun bace dan wannan ba ubangiji bane kuma sun ka tabbatar da cewa la illam yarhamna rabbuna har idan ubangiji bai ji kanmu ba bai yi muna rahama ba wa ya gafira na har idan ubangiji bai gafarta muna ba sun ka ce la nakuna min al khasirin wallahi za mu kasance cikin hasarun sun tabbatar da haka to gaba sai kuma Allah ya ce ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
to annabi Musa alayhi salam yana ta wurin munajati da ubangiji bai sa abin da ya faru ba amma Allah ya labarta bane cewa lalle mun an jarbi al'ummarka to annabi Musa ya taho yana fusaci tun daga ta wurin ubangijinsa ya taho fusace na an hada Allah da wani cikin bauta wanda daman shine siffan mutanen kirki mutunan kirki rayuwar shi yana shiga wani hali matsananci lokacin da gana sabon ubangiji lokacin da gana shirki ga ubangiji shi yasa suffa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka yi ma annabi in dai karan kan shine shine kai ma bai da damuwa amma idan aka keta alhurma ubangiji to ka ce ba ka taba sana annabi sallallahu alaihi wasallam irin yanda yake fusata haka Aisha ta tabbatar haka hadisai barkatai sun tabbatar to kaga shi wannan siffa annabawa ce da manzanni kuma shine siffan mutanen kirki to yanzu ga annabi Musa Allah ya ce walamma raja'a Musa lokacin da annabi Musa ya komo ila qaumihi zuwa ga mutanansa Allah ya ce kai ya komo ne wa gabana yana cike da hushi asifan matsanancin hushi domin an ce asifan kamar shiddatul huzni aw al-ghadab mutum ya tsananta cikin hushi irin hushin da ma ke ke sai ya mutu ya kasa magana to haka annabi Musa ya so shi yasa ma yana zakkuwa kala yace musu bi'sa ma khalaftumuni min ba'di tirda abinda kun kamaye mini da shi bayan na tahi yanzu abinda za ku maye mini da shi kenan tirda wannan abu wanda kun kamaye mini da shi bayan na tahi yace musu a ajiltum amra rabbikum yanzu shin ku yi gaugawa ne da al'amarin ubangijinku kwana arba'in in tai in dawo yanzu wani al'amarin ubangijin kuwa ku yi gaugawa da shi hakuna ganin an jima bari ku ɗoka maka ko mataki kai annabi musa ya fusata shi yasa Allah ya ce wa alqal alwaha alluna wana at-taura da ya zo da su Allah ya ce wa alqal alwa sai ya jifar da su ya jifar da alluna at-taura kuma kar ku manta wane ne khalifa wan shine uwa dai uba dai bayan ya yasa alluna sai ya wajen wane Allah ya ce wa akhadha bi ra'si akhihi ya kamo kan dan uwa ne ya jurruhu ila yana jawo shi zuwa gare shi haka yazo ya kama kai ne da geme yana jawo shi saboda ya hasala ya fusata sai yana ganin kamar akwai lahin shi dan me kana ganin mutanen na shirki baka yi dokan mataki ya jurruhu ilaihi yana jawo kan shi ma'ana yana jawo kawwa ne zuwa gare shi yana jawo shi yana hisgo shi ƙala sai wannan shi annabi haruna ya ce ibn umma ya kai ɗan ma'aifiyata saboda uwa ɗai uba ɗai ƙala ibn umma ya ce ya kai ɗan ma'aifiyata innal qauma stadafuni mutanen sun raunanar da ni ne ma'ana har sun kai inda na kasa yin komi har sun kai ƙarshe na sun kai makulana babu matakan da ban ɗoka ba sun raunar da ni wa kadu ya ƙutulu da ni sun mayu kusa su kashe ni sun mayu kusa su kashe ni da haka falatu schmidt biya la'ada karka sayya maƙiya su riƙa dariya gare ni domin shamata al'ada shine dariyar maƙiya bukata su tabe su yi dariya ai mutunan ku ya kasa ai ga hata ai mai kaza shine shamatatul ada shi yasa daga cikin azkar kin da annabi ya karantar ku rika roƙon Allah da dariyan makiya eh to yanzu gashi annabi Harun alayhis salam yana karantar da wannan zuwa ga annabi Musa yana bashi hanzarin sa yana karantar da shi bai da laifi cikin wannan ya doki matakai daban-daban kai Allah da kanshi cikin suratul Taha ya wanke shi Allah ya ce walaƙar ƙala lahum harunu min ƙablu tun gabanin annabi Musa ya zo annabi harunu ya ce musu ya ƙaumi inna ma futintun bihi an jarabe ku ne da wannan abin da kuke bauta ba Allah ba ne wa inna rabbakumur rahmanu ubangiji ku shine Allah mai rahama fattabi'uni wa ati'u amri ku bi ni ku yi mini da'a da abin da nake muku umarni amsa da sun ka bashi qalu sun ce mai lan nabaraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa ba za mu bar shi ba ba za mu doge ba za mu lazumci bauta tai sai annabi Musa ya zo mana zancan mu bar bauta tai bai taso ba kenan duk abin da zakai kai ba za mu gushe ba muna masu lazumtar bautar shi sai Musa ya zo kenan in Musa ya ce mu bari za mu bari amma kai magana ka ba za mu bari wannan kuma haka ne abin da ake faɗa ga khalifofi ku diba shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa masu ba da zakka wasu daga cikin sun hana zakka sun ce Abubakar bai kai inda za su bashi zakka ba ai ayar damiri ga annabi ne take ba ga Abubakar ba Allah cewa ya khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum annabi ne yake nuhi ba kai ba abubakar kai kada mu baka zakka abubakar ko yace wallahi sai ya yake su umar yace ya zaka yakan mutanen da suna sallah zakka ce sun ka hana abubakar yace wallahi sai na yaki dukkanin mutumin da ya rabe zakka da sallah duk mutumin da ya rabe tsakanin sallar zakka sai na yake shi ya ce don saboda ita sallah haƙƙin Ubangiji ne, haƙƙin gangan jiki ne na bawa dole shi yi ta ita ko zakka haƙƙin dukiya ne dole sai ya bayar da ita haka ko abubakar ya zami umar ya ce wallahi ina ganin haka na san da abubakar yana kan gaskiya shi yasa sabai gaba da sun ka tahwa mishi kuma an ka yaƙe su da yawa sun ka komo to kun ga shi ɗabi'ar mutane ce yanzu ganin suke yanzu su bari saboda zancen haruna bai taso ba kuma ta cewa haruna annabi haruna shi ma manzo ne annabi ne manzo ne amma wai ba za su bar bautar wannan gumki ba sai musa zo musu kun ga muhalli shahid ashe annabi haruna yana da laifi cikin wannan shi yasa shi kenan annabi musa ya gano da haka ya karbi uzurin dan uwa ne domin gaba ya ce wala taj'alni ma alqawmi zalimin karka sai cikin mutanen suke zalimai bauta mana Allah zalunci ne karka sai cikin masu bauta karka sai cikin azzalumai to annabi Musa ya gano hakikanin gaskiya yanda al'amari yake shi yasa ma sai ya ce قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال كيف أن موسى عليه السلام يأتي ربي اغفر لي يا أبنجي غفرت مني ولأخي haka ɗan uwana Haruna ka gafarta mishi kadiba wannan idan kaddibi wannan al'amari da ya faru akwai lahi annabi Haruna akwai lahi annabi Musa kuma kadiba matsayin susuwa ne annaba ne manzannin Allah amma suna ganin kar a zo su yi laihi bari su nemi gafar ubangiji amma mu nawa muke tunani da haka so nawa muke amma ga ba kun bane duk matsalar za ta so ko kai a yi ta a kare ba mu taba tunanin cewa abin ga ba mamaki fa mu yi laihi cikin sa bari gafar ubangiji kadiba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kowa duniya wanda ya kowa iya sallah da ya sallame sallah ba kalmomin da ke hitowa ga bakinsa sai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah neman gafar ubangiji ke yi kar ya zan cikin sallah yayi kuskure kar ya zan cikin sallah yayi abin da ba daidai ba amma mu ko so da sun sallame sun tashi gani suka har sun tura ta ta yi Allah mu kiyaye mu kiyaye to shine annabi Musa ce rabbi ighfir ya ubangiji gafarta min wal akhi da dan uwana wa adkhilna ka shigar da mu fi rahmatika cikin rahamaka wa anta arhamur rahimin kai da mafi jinkan masu jinkai annabi Musa ya gano tabbas babu laihin Haruna ciki to amma shi sami da aikata wannan aika aika kuna gana annabi Musa zai bar shi shi yasa cikin suratul Taha ala annabi Musa ce to fa ma khatabuka ya samiri to kai ko ka ba mu labari menene ya faru tunda kai ne ummul khaba'is kai ne sanadiyya yayin wannan dan mariya sun ka bauta mishi sun ka bar Allah kala amsa da ya ba su yace basurtu bima lam yabsuru bihi naga abin da ba su gani bane nayi dubi zuwa ga abin da ba su dubi akai ba ma'ana ya ga abin da ba su gani ba yace fa qababtu qabdatan sai ni yo damka min asarar rasul daga sawu na mala'iki ina yi wa wannan damka daga sawun mala'iki ina sayya wannan kayan kawa cikin huta ina narkar da su ba na bastuha sai ni watsa wannan ƙasa cikin kayan kawar to wasa ka ya ce wa ka zalika sauwala tilinafsi rayuwa ta ta tare da mai haka to wannan kuma shi ne illa bida duk ɗan bida duk abin da ake na bida da za ka kai ɗan bid'a ga bango wanga abu kaiwa ne ina aya ina hadisi ce a'a kawai mun ga ya dace ne na ƙwarai ne hujja gina wa kawai na ƙwarai ne e ba mai hana mu zikiri ba haramu ba ne so annab ba haramu ba ne kaza ba haramu ba ne kan mu jiran to maka kaga ashe halaka ce bai son rai ne in ka sayya rayuwa ka ita za ta gidan ka ita za ta tsara ma abuwa ka halaka wallahi ka bi shari'a ka huta ittabi'u wala tabtadi'u haka abla dan mas'ud ya ce ku bi ku bar kirkirowa yan ga sami kirkirowa nayi rayuwar shi ta raida mai haka qala annabi Musa ce fazhab to tahi kai sai an ka kore shi daga cikin sabon annabi Musa kuma ga abinda azabar da za ta lazamta tai fa inna laka fil hayati an taqula la misas tsawon rayuwarka abinda zaka rika faɗa la misasa mana babu janganawa babu shahi babu taɓi ba wani wanda isa ya raba mishi jarabawa da an ka makin la misasa ko gida zai yi in ka to kusa gare kai gida yana tashi dan ya koma wani waje in tsaye ke kana kusan toshe yana ta yashi maka wuri la misasa sai da rayuwar shi ta ƙare haka da la misasa ku fahimci wannan fa aljaza'u ne min jinsil amal an sanya mai son bai so wani abu ya rabe shi dan ka san da Allah da kai kai ma dan maraki na abauta mai to Allah baya so abin da ya kusace shi ba a hada Allah da wani cikin bauta yalla mun fahimta kuma ka san da shi Allah siffa Allah ba ɗaya ba ce ta kowa duk ɗan adam idan babu abin da ke raba tai to halaka za shi sha cikin musiba amma shi Allah haka shi ki alwahidul qahhar al-azizul muqtadir lam yalid wa lam yulad laisa lahu sahiba wala walada haka suke amma kai mutun ne bar tun da kai wa Allah kishiya ka hada shi baraka ga sifar ubangiji shi baya so haka kuma an ka jarabe shi wa inna laka fil hayati an taqula la misas kuma wanda abu da kai musu na bauta wanzur ila ilahika alladhi zalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanasfannahu fil yammi nasfa gaba gare shi za a konar da shi a wace tokatai in Allah ne ya kare kanshi wa inna laka mau'idan lan tukhlafa wannan alƙawari ba za ka saba shi ba abada ba za a saba maka shi ba haka za ka rayuwa kuma Allah da kai yi ba ka ga yadda za a yi mishi an ka konar shi an ka watsar da tokar to kun ga cikin wannan ayoyin Allah ya karantar da mu yanda annabi Musa iya kokari kuma yanda annabi Musa ya fusata yanda afwan haruna ya iya kokari na kar su bauta mu dan maraki kuma yanda annabi Musa fusata na ai an hada Allah da wani cikin bauta kuma wannan shine siffofin mu ne masu imani duk idan kaga ana shirki ga Allah ka ji bakin ciki ka ji bakin ciki in ka ana sabo Allah ka ji bakin ciki ba ka ji dadi ba wannan shine siffar mutanen kirki to gashi annabi Musa roki gafar Allah Allah ya gafarta mishi da dan uwansa kuma ya shigar da su a cikin rahmatai domin Allah shi ne mafi tausayin masu tausayi. Na'am.
Inna allazina takhadul ajala sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayati dunya. وكذلك نجزي المفترين to yanzu kun ga wannan al'amari da ya faru an gano bakin zare ko ba haka ba annabi Musa an gano annabi Haruna an gano bai da lahi shi ummul khaba'is a Musa Samiri ga hukuncin da anka hukunta mishi to yanzu waɗanda ya hargitsa har ya ja su gabatar dan mariki su ne za a juyo a kansu da irin kuma azaba da za a yi musu shine Allah ya ce innal ladhina ittakhadhu al-ijla lalle wanda sun karki dan maraki suna bauta mai Allah ce sayanaluhum ghadabun min rabbihim zai sabko akan su hushi daga ubangiji sai sabko akan su hushin ubangiji zai sabka akan su ibnu kasir Allah shi mai rahama yace hushin ubangiji wanda zai sabka akan su shine Allah ya umarni tuban su tuban su shine faqatulu anfusahum shine tuba ku kashe kanku da kanku shine tubanku shine hushin da sauka gare su sai Allah ya umarni duk wanda ba su yi bauta ga dan mariki ba su kashe wanda suka bauta mu dan mariki dan Allah ba hushi bane ba azama bace ko babanka ya bauta mu dan mariki za ka kare da shi kuma shine tuba ne ga Allah in an kashe shi kira Allah ya gafarta mishi kuma kai da kai ba kai kisan kai ba tuban ku dama Allah karatar da mu cikin suratul baqara shine ku kashi kawunan ku to shine husin da ya sabka ga dashi daga ubangijin su Allah ya ce wa zillatun fil hayati dunya da kuma kaskanci a cikin rayuwar duniya Allah ya ce wa kadhalika najzil muftarina haka muke yin sakamako da masu kirkire kirkire wallahi ga shi wannan aya har ɗan bid'a suna ciki shi yasa mu je tsoron Allah duk kirkire kirkire wallahi bai da alkhairi duk abin da ka san ba shari'a bane kuma yana jawo al'umma zuwa ga halaka zuwa ga shubuhohi Allah mu ji tsoron Allah mu bari kuma an ka ce bid'a karka kai ta nesa annan cikin ku ka bincika duk masu bid'a su ji tsoron Allah ko cikin ahlus sunna wallahi duk abin da ka san bid'a ne akwai shubha wallahi ka raba kanka da shi ka raba kanka da shi wallahi duk abin da baka da aya baka da hadisi kowane ya sa abin da za a tarnake shi wanda yake aikata bai da aya bai da hadisi sai dai ta kame kame to shi bar shi alkhairi dan kaji Allah ya ce wa kadhalika najzil muftar duk masu kirkire kirkire haka za mu saka ka musu Allah ka kare mu daga kirkire kirkire na'am
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا mm.
إن ربك من بعدها لغفور رحيم
Allah ya ce wallazina amilu sayyi'ati amma wanda sun ka aikata mummuna ayyuka wanda sun ka aikata sabon Allah sun matabu sai sun ka tuba min ba'daha bayan sabon Allah da sun kai wa amanu sun kai imani inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim to bayan wannan sabon Allah da sun kai tunda har sai sun tuba to ubangijinka ya kasance mai gafara ne mai shinkai kuma har wannan aya na ƙara karantar da mu rahama Ubangiji, wadda Allah yi ta ga al'umma annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam. Shi yasa za mu gani cikin wannan Sura gaba, rahama Ubangiji da Allah turo annabi sallallahu Alaihi wasallam, da kuma da Allah ya fifita mu da sauran al'umma. Kun ga su wani al'umma annabi Musa, tubansu shi ne suka shiga wunansu. Kuma za mu gani, da yanzu bawali, bawali zai taɓe ka. shari'a ta annabi Musa ruwa ba za su isan maka ba sai ka sa duki ka ta guga wurin nan ka ta guga wurin sai ka goge shi in ma dan tuhana sai dai ka kace shi da Allah azaba ce ko ba azaba ba ce kuma ba za su yi ibada ba sai cikin gidajen su na ibada sai cikin dakunan su na ibada amma muka diba yanda Allah ya muna rahama duk inda ibada ta kama ka in sallah duk in sallah ta kama in kauri wuri mai tsarki sai kai sallah sai kai tayammuma ko babu ruwa ko ko da kuna dauke da ruwa idan kun kai arwala da su za su kare kuma rayuwa ta shiga wani hali shari'a ta arda ku tayin tayammuma har sai lokacin da kun ka zo inda ruwa suke Allah sauki ne ko ba sauki bane in baka iya sallah da tsaye an kace kai ta da zamne in ma baka yin ta da zamne ko da kwance ne kai ta in gabobinka ba su iya motsa wajen duke duke ko da cikin zuciyarka ne ka yi ta ka yi tunanin cewa kana yin sallah ka diba sauƙin da Allah ya sauƙa mana kuma gashi dullen hinka dullen hinka Allah ya ce in dai mutu ya tuba gabanin mutuwa bayan lahin da ya aikata ya tuba tuba na kwari Allah zai gafarta mishi shi yasa ku diba lokacin da an ka samu su zamanin jahiliyya sun kai aika-aika su yi kisan kai, sun karkashe mutane, su yi shirka, su yi zinace-zinace ba abinda ba su yi ba na ɓanna. Sun ku zo annabi, sun ta ya Muhammad, wannan abar ka zo da shi akwai daɗi, akwai daɗin saurare, amma sai dai kash, mu mutane ne wanda mu yi aika-aika, mu aikata kaza, mu aikata kaza, mu aikata kaza. Wai wannan abu da mun ka aikata akwai kafara na abin da muka aikata akwai abin da za mu yi Allah ya gafarta muna kai tsaye sai Allah ya saukar da aya qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim abin da Allah yake so mutun shi tuba na kwarai idan kai tuba na kwarai dole hinka Allah na gafarta maka wannan rahama Allah ce ko ba rahama Allah ce rahama ma babba Allah mun gode ma na'am ولما ولما سكت عن موسى الخبر أخذ الألواح مم.
وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون to kar ku manta Allah ya karantar da mu lokacin da annabi Musa ya zo zuwa ga mutanensa ya taho yana fusace ko ba haka ba yana cikin matsanancin hushi amma hushi ya sa wa alqal alwaha alluna atrajifadus to shi da Allah ya ce yanzu walamma sakata an Musa lagadab lokacin da hushi ya sassauta daga annabi Musa domin sakata kamar kace sakana ya dan sassauta annabi Musa ya samu natsuwa kenan ya fara dawowa cikin hayyacinsa to yanzu sai me Allah ya ce akhadha alwaha sai ta da kanshi yana tinto allona nan da ya jifar da su da ta nan ne maluma sun ce ashe matsanancin hushi matsanancin hushi wanda ake kira hushi kun ga yanzu wannan matsanancin hushi ne to idan mutum ya matsanancin hushi abin da ake kira matsanancin hushi sun ce idan ya sakin matarsa cikin wannan hushi sakin bai yi ba to sai dai yaushe na mutum zai irin wannan matsanancin hushi shi kuma matsanancin hushi kamar ka siffanta shi ne da kiris kiris kamar a ce wata hauka ce ta musamman ba irin wannan sikin da mutum yake yi ba na sama-sama ya zo ce to ya ce matsanancin hoshi ana mai da mata yalla mun fahimta daman da al'ada an sani ba wanda ke sake mata ta cikin dariya suna wasa da dariya ce ce ya suke ko ba haka ba dole daman sai ya fusata ne ko ba haka ba sai ya fusata ne sai suke yi abu to sai in matsanancin hushi ba irin wanga namu ba irin wanga namu da mutum yake yi da ya cikin matashi tasu wannan na kawo shi ne saboda amana ce ta ilimi eh malama suna misalta wannan hushi da sakin mata idan mutum ya saki mace amma ba hushin da zaka saki mata ka to kana gyara ta yanda wani ya zo wajen baban mu malam Buhari ya ce ya saki matar shi amma yana hasalana sai malam Buhari ya ce ai ta saku shikenan sai ce to malam ba an ce idan mutum yin matsanancin hushi ba sai malam ce mai eh amma sai kamar irin hushin da yake takaddan mutum hauka in ka taba hauka to ba mamaki ta taso ne sai ce a ban taba hauka ba amma ni tsohon hushe ne in allura ta tashi wai allura ta kashi yanzu suke a halatta mai matar shi to haka ne wallahi kullum maluma suke haɗuwa da abubuwa daban-daban shi wani yanzu iya kawo ma ƙorafin abin da haɗa shi da mata ta yi shi dole son shiga dole son shiga wallahi ka halitta mai ita in ka cewa na babu armenku ko ko saki ya tabbata to wallahi wani ya yi ƙiyayya da kai iya gane ka sai ya ɓace ka sai dai a kama labari a ce wani min tsakaninka da wani a ce kana kai a wai ka biyo an ce ta da iskan malami ne wacce in kuna biya sai saboda ka ba shi fatawa ka hada mai gaskiya Allah ya sauka to kaga ashe matsanancin hushin da ake nuhi kai da ganin dai wanga al'amari da ya faru da annabi Musa ka san matsanancin hushi ne ka san matsanancin hushi ne to da Allah kai da ka sake matarka irin shi ne kai ashe mu ji tsoron Allah duk wanda ya sake mata tai ya tabbatar da kuma sakin ta ne yayi ya to yana so a gyara mai ya ji tsoron Allah duk yana zaka faɗa mu malami zaka ba malam fatawa shi bai san abin da ya faru da kai ba ka faɗa mai ƙarya shi ko yadda bi nassi yana mayar da matan mutum idan cikin wannan hali ne sai ce ma matar ka auren armen ku akwai shi kuma ta da to ka boye mai saron bayanai wallahi ko da ya halitta maka ya ce akwai araminka da ita shi Allah ba zai kama shi da hiba tunda abinda ka hoda mai ne amma kai da ka san ba haka bane to in arminku ya kare ne an kame san ma zaman zira ne kake yi da ita kuma za Allah zai za ka hadu da Allah kai bayani kin samu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah da shine Allah ya ce walamma sakata an Musa al-ghadab lokacin da hushi ya sassauta da annabi Musa akhazal alwa sai ya rike wannan alluna Allah ya ce wa fi nuskhatiha a cikin kofin wannan alluna tunda ba su bane haƙiƙanin littahi duk littahin da Allah ba manzo to kofi ne wanda an kai daga lawhil mahfuz kamar qur'ani ma gashi da kanshi kofi ne wanda an kai daga ina daga lawhil mahfuz shi yasa wanda Allah shi yasa Allah ke cewa bi aidi safara kiramin barara akwai marubuta alqur'ani wanda sun ka rubuta asalin qur'ani sune mala'iku wanda sun ka rubuto shi daga lauhil mahfuz sun ka kashi baitul izza to ashe kaga kofi ne ko ba haka ba abinda an ka rubuto shi yasa Allah ya ce ay bal huwa qur'anun majidun fi lauhin kenan asalin cikin lauhil mahfuz ne to hatta kenan wannan littafi na at-taura kofi ne to shine Allah ya ce wa fi nuskhatiha a cikin kofin wannan alluna ma'ana kofin wannan at-taura da yazo da ita Allah ya ce huda akwai shari'a Allah ya ce wa rahmatu akwai rahama lillazina hum ga waɗanda su li rabbihim ga ubangiji su ne ya rahabu suke jin tsoro duk masu jin tsoron ubangiji su to littafin at-taura shari'a ne gare su kuma rahama ce gare su ta yanda Allah ya sifata alqur'ani su ma duk masu jin tsoron Allah qur'ani haka yake gare su shari'a ne kuma menene rahama ne na'am
واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل الفقراء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين
To ga annabi Musa alaihissalam Allah ya karantar da mu yanzu hushi ya rabu daga annabi Musa. Kuma waɗanda sun gabauta mu ɗan maraƙi hukuncin da Allah ya ce a zartar a kansu an zartar da wannan hukunci, an karkashe su. To yanzu mi ya rage. Har yanzu annabi Musa sai Allah ya mai wahayi na cewa, har yanzu wannan al'umman naka, waɗanda cikinsu ne an ka samu wani suka bauta maɗan maraƙi, to ka zaɓo mutum saba'in daga cikinsu, zaɓaɓɓu, wanda ake ganin latizawa ne. Suna ji kuma sai annabi Musa ya ƙara bayyana musu, kun ji abin da Ubangiji ya faɗa, kun dai jiya, kun jiya, to masu kafin bayanin shi. sai da aka ƙari duka a juya a cikin tikai kunci ya musa da nuna na hatta na allah ya jihara allah ba mu iman duk gaba da kawai amma ba mu iman sai mun ga allah shi to mu gan shi sai mun ga allah bayyane kar ku manta abin da faru baya ma allah musa shi kada da su da allah bai faru to kuma zuwa abin da su ji na allah ba su faro da ba أيش أنا جفاء خلقه وصائل وهم يدعون kai ya tsawo ta kama suna suna gani mutu yana gani ya kama da wuta da kuma saboda sun baro ya ba ku imani sai kun ga Allah kai ya Allah kashe su a huta wani ke da kuma ga wasu
to annabi Musa shi da Allah ce falamma a zarkon rajafa lokacin da tsawa tare da girgiri ta kawa su sun ka mutu gaba ɗayan su ko mace masu an kare su to annabi Musa sai ya tunani mutane shi akwai matsala kun san daga cikin manzannin da Allah ya turo annabi Musa yana daga cikin annabawa da sun karɓi da jarabobi daban-daban kuma wallahi wannan sura za ta ƙara karanta da ku kamar irin yadda suratul baqara din tana karatu irin yadda annabi Musa ta haɗuwa da abuwa daban-daban irin ta ko barku su yi aka sauke wannan kawa su kullar da wata kuma babu al'ummar da an samu Allah ya yi nan su mala a sassafta musu abinci daga sama ga soyan tsuntsaye ga abubuwan zaƙi ga girgishi Allah su ci musu inuwa ana cikin tsananin zaƙi kai babu za ka ta Allah su har ku sun ga fuska ta ubangiji za mu gani ko mun gani ko abin da sai suratul al'am abin da ma'ida mun gani da sun ga fuska ta ubangiji su shiga ƙasa ta arewa su yi yaƙi sun ce wa shugaba sun ce musa tsere ubangiji ku yaƙi ba mu shiga mu yaƙi da suka fusa ta ubangiji ko Allah ce fa inna ha muharramatun alayhi arba'in sana za a samu so wannan shiga wannan gari Allah ce kuma ba za su iya shiga sai su shekara arba'in ya je hudu da ta kuma suna cikin ɗimuwa suna cikin ɗimuwa shekara arba'in har ya cewa misali yadda za ku yi iri ɗaya ku kai garin da za ku Allah ya haramta mu zuwa ya su shekara arba'in sai su yi tahiya tsawon lokaci sai su gaji su ce ku bari hamu rubuta ko hada tsare a cigaba suna sa sai su ga kansu ne su to kuma cikin wannan hali cikin wannan hali sun ka tambaye Musa abubuwa daban daban to sai Musa wanga abubuwa Allah ya haramta mu shiga wannan kasa sai shi ka to to haka mu annabi Musa ya ce Allah ya yi wahayi to haka babu wanda zai suwa da cikin su to haka ko shekara 40 to annabi Musa mun ji ba su tsuwa to ba kuna girma ba ya ce Allah ya wa yi kuna girma ko ni na girma sadaka to annabi Musa gari ba cikin sahara ne ya zawi Allah ya ce zai saka muku bigiji shi ko ina to abinci ma Allah ya ce za mu saka muku almanna wasu ba duk cikin yin wannan ne duk cikin shiga dai gara Allah ya rabta sai su shiga Allah amma kuma duk abin da su Allah su su Allah ya yi شأن موسى الرجال ويقول هذا السماء في سائل وتن أنت إسرائيل المعراج إلى النبي يكرمه صلى النبي يكتبه يخطب النبي موسى سما تفدع النبي موسى إن أبن أكثر الدوم ويبين يقول صلى أكثر الدوم الأمة أتي كاي النبي موسى تأمر خلاص يا محمد saboda ni an jara bai da da bani Isra'ila na ga na san halin mutane na san halin mutane ina tausaya maka kuma ubangiji ka mai rahama ne Allah ya sassauta muku wallahi saboda wannan magana da Allah ya abin da Annabi Musa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam an ka mai kada sallan nan sallah biyar da rage kuma Allah ya ce suna ta hamsin da mun rubuta su hamsin suna ta hamsin man ja'a bil hasana falahu ashru amsalha in kai guda wurin Allah ka goma ne ashe hadin jarabi al'umma ya hadin jarabi da wannan don shi ne yanzu gashi kuma an kashe wannan mutanen nasa yanzu ya san mutane ne jarababu ne yanzu ya zai zuwa cikin musu da Allah ku kiyasta yanzu cikin zaɓe ne wayewa kuma ga waɗanda da ya zaɓu ga abin da ya faru su da Allah ya zai kuma ya ce wa shi kuma ya za su karɓe shi za su yi ban da shi ka ƙara bishi ne mai zasu ko ba haka ba shi yasa annabi Musa ana kashe wannan mutanen sai roƙi Allah Ƙala ga abin da Allah Musa ce rabbi ya ubangi shi lau shi da ka ga dama a halattahu da za ka iya halakar da su da za ka iya kashe su min kablu tun ba yau shi ne min kablu saboda in Allah ya raya mutum shekara a bayan misali ganin dama shi ne inda ya ga dama tun shigo ka duniya sai ya tazarci wanda su shi magana mutum nawa yanzu suke shigowa wani ma ko duniya bai shigowa wani da matacce ke zauwa an taɓa cewa ƙara su wanda aiki to waɗanda Allah ke raya shekara ba kina ganin da musu to shi annabi Musa yake bi inna hadana ma ya ubangi da tuntuni kan halakar da su kai ba su dai ba wani yaya ni kai na Allah da kan raya da zamman su da ka ga ma da tuntuni kan halakar da su wannan wurin kamun amfani annabi Musa yake yi yace dan haka a tuntuni kuna yanzu ya ubangiji za ka halakar da mu bima fa'ala sufaha'u minna za ka halakar da mu na sanadiyya aikin wawaye cikin wannan magana wawanci ne wannan magana shi ne wawanci ne ya ubangiji yanzu ubangiji za ka halakar da mu na wannan zancen wawaye daga cikin mu dan me yace daga cikin mu wawaye cikin mu saboda su waɗanda a can akwai kowayen suna akwai yallan su akwai kaza akwai kaza shi ma annabi Musa dan ya ce wannan to shi yasa ci gaba yake in ya illa ta kuntuka wannan ya ubangiji ba komai bane face jarabawa da gare shi shine fitina kan ku siffanta fitina da irin yaran mu da Hausa fitina fitina kamar irin yadda wasu nake ganin suke lalan fassara da hadisi na Mu'adh bin Jabal da annabi ya ce a kuna fassara ya Mu'adh ya zaka tafi fitina mutane sai wasu su ɗauke shi kamar fitina fitina irin wannan ta Hausa ma'ana za ka kasance jaraba da al'umma ma'azu ta sanadiyar sai a jarabi al'umma su fitarwa masallaci ya zama fahimta kenan za ka kasance ma'azu bin jabal ta sanadiyar ka a jarabi al'umma da ke zuwa masallaci sun sata sai jami'i ce da ba abin da Allah yake nufi to haka da fitina da aka ce ba wai fitina ne wacce ma'ana jarabawa ai shi sa Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna ma'ana jarabawa duke ka jaraba wace iyalin ka jaraba wace to shi da ke in ne illa fitin suka wannan ba ko wani ya ubangiji ba sai jaraba da gare ka to duk da hamar ka sha da wannan jaraba kake masa da wanda kaga dama wata hadima ta sha ka shirya da wanda kaga dama da wannan jaraba an ta waliyuna ka ga kamun kafa an ta waliyuna ha Allah kai mai shi cikin lamarin mu to ka fillana ga farta mu wa an ta shi kanmu wa anta khairul ghafirin duk wani mai gafara kai ne mafi alkhairi وأشهد أن ثم وبعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون يا فتش أبدا شجيك يا زلمة يا أخي كيف أنا أقوى بس هيا يا لا لا يا ولد ولا نسنا كانوا يفهموا برا برا نسمع زين نسيان لا يصير
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون shi na an yi ba shi wannan aya sai gobe in sha Allah da lokaci ya yi an mun ƙara musu biyu sha Allah gobe sai mu tashi kan wannan zaba abin da muka tsari ne Allah ba mu dada kuskure Allah ya gafa san mai sai cikin zuciyoyin bayan sa ya Allah ba mu roki Allah ka san mu bukatocin mu na alheri Allah ya biya mu bukatocin mu na alheri don mu so da tsiyana da Allah Allah ka mu Allah ka mu Allah ka mu Allah ka gafarta mu ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu iyayen iyayenmu in musulmi sun riga yin Allah sa sun huta mu da muka sauran Allah ya kai mu ya Allah bayan kuma su rafu ya kai kullum Allah ka sa su mu gafarta su mu da su Allah ka yawo ka su mu alheri Allah ka yawo ka su mu alheri Allah ka yawo da lafiya ta wannan kasa mu da sauran kasashen musulmi gaba daya duk masu da fata wannan kasa da shari da bala'i in ma shi wani Allah shi da su in ba shi Allah ka shi su da Yesu ya Allah bayan ka da ake azabtar su Falastin da sauran kasashen na duniya musulmi da gaske su Allah ka tsamo su Allah ka tsamo su Allah ka tsamo su Allah ka kare su da kariyar ka Allah ka kare su da kariyar ka ya Allah wannan ibadodin muke Allah karba mu Allah karba mu Allah karba mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka sa mu jira ce mu mu da iyayen mu da iyayen iyayen mu da malum mu da yan uwan musulmi gaba daya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا